الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسرح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله muna mu Allah subhanahu wataala godiya da ya sake tara mu a wannan yammaci na ladi domin ci gaba da karatu wanda muka saba na mako-mako a cikin wani littafi mai girma hashiyatul kitabu tauhid yau muna sha shidda ne ko sha bakwai sha shidda yau muna sha shidda ga watan zulqada hijira ta manzan tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447 wanda daidai da uku ga watan biyar 2026 muna cikin babe wanda mala ya kulla babu qauluhu ta'ala حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير من كرنت حديثنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه منذ ديدي ina ga daidai da muka tsaya wa rubama alqaha qabla an yudrikahu فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا هنا قلنا نمو كذا نفس الحديث صفحة 128 أما فسر حاشية صفحة 127 هنا نزام سيا عند ديدي نزام تاشي فسمعها مسترق السمع nan ne za mu tsaya lamba gudanar ƙasa kenan bayan mun ji abinda Allah madaukakin sarki ke gaya mana game da mala'iku suna kaskatar da kai zuwa ga Allah su ma bayan Allah ne suna kurjini game da magana ubangiji subhanahu wataala suna tsoron shi kenan mala ya kawo wannan da ya nuna mana cewa ba abun bauta bane su ba abotata musu bari ma dai su ma bayan Allah ne masu karamci bal ibadu mukramun to shine sai mala ya ce akwai waɗanda suke aljannai idan Allah subhanahu wata'ala ya magana sai wannan aljannai su sato wannan magana ta ubangiji subhanahu wata'ala sai su riga jehota kamar da muka waɗi to yau gaba da za mu tashi ita ce wanda za ta mana bayani a kan wannan idan Allah subhanahu wata'ala ya magana malam sai je fa yasma'uha mustariqus sama wanda yake satan magana sai sato wannan magana ta ubangiji subhanahu wata'ala sai mu koma nan ƙasa lamba ɗaya sai mala ya ce ai yasma'u musarqu sama shi wannan mai satar magana sai ya ji alkalimata sai ya ji kalmar da Allah subhanahu wataala allati qadaha Allah wanda Allah ya ce za a yi kaza gobe wani zai mutu ko za a yi wani ko kuma za a yi ruwa ko za a yi kaza idan Allah ya faɗi ya ce wa sami'ataha almala'ikatu mala'iku sun ji wa tahaddasu biha sun yi magana da wannan hukunci na ubangiji ya ce wa musarƙus sama huwa mina shayatin shi wannan mai satan magana ba mala'ika ba ne yana daga cin aljannu wanda suke hawa sama fa'innahum yarkabu ba'aduhum ba'dan sai ɗaya hau ɗaya suna ta dokin wuya haka aljannai suke hawa haccan sama don su ji wata magana wanda aka hori ta sama don su kama bokaye a nan ƙasa hatta yasilu ila haisu yasma'un ɗaya zai hau ɗaya aljannai ɗaya hau ɗaya har sai je inda za su ji ya ce ta haddusul mala'ika malanganan mala'iku bil amri ya ƙazihi allahu tunda mun wade can hatta iza fuziya an qulubihim idan aka yi magana Allah su da yawa su ma suke malaika jibril shi kadai ne yake tashi an ya tashi kuma duk inda ya biyo sama ta farko sama ta biyu sama ta uku sama ta yana saukowa sai malaiku su rika cewa wai mi Allah ya ce sai ya ce qalul haqa to wannan malaikun ko kuma Allah ya ce za a yi kaza to wannan magana sai aljannai wasu sai su sato ta wa fi sahihi bukhari min hadisi aisha hadisi ya tabbata imam bukhari ya rawaito hadisin aisha radiyallahu ta'ala na take cewa innal malaikata tanzilu fil anani malaiku suna sabkowa a cikin gizagizai wa huwa sahab kenan shine gizagizai ko hadari fatadhkuru al-amra qudiya fi samai sai su tuna ma junan su ko kuma su ambaci abinda aka wadi a sama za a yi kaza gobe za a yi kaza to ashe aljanna suna nan fatastariku shayatina as-sama su wannan shadanai sai su saci wannan magana fatuhihi ila al-kuhan kawai sai su zo su ma shadanai masu bugon kasa bokaye sai su musu wahayin wannan magana fa yakzibuna ma'a miyata kidba sai su yi ƙarya guda guda har guda 100 min inda anfusihim daga kawunansu kenan inda za a ce mala'ika ya ji magana ta gaskiya ya haɗi masu sauran mala'iku ana nan sai wani shaɗani wanda suke hawa sama sai ji wannan magana ta gaskiya ya zo da ita ya gaya ma boka kenan boka yana magana guda boka ya samu magana ta gaskiya wanda kuma za a yi ta ba kowa ya sani ba sai shi da aljannan shi sai mala'iku to shi kenan yanzu in ya samu gaskiya ɗaya to sai ya tara mata ƙarya dubu ko kuma ƙarya ɗari don mi don mutane su yarda da shi don su rika zuwa wajen shi wajen biyan bukata sai a ce a kenan bokawa ne ya san gaibi ai jiya ya ce za a yi ruwa gobe da la'asar kuma aka yi ruwa gobe da la'asar ashe aljanin shi mai satan magana ya kawo mushi jiya ya gaya mushi cewa litinin da la'asar za a yi ruwa sai zai cewa mutane ai gobe na diba na gani da kaza kaza irin wannan karerai na aljannai ko kuma boka ya koma wasu bugan kasa masu ilimin tarmamu sai su ce mun diba mun gani gobe da la'asar za a yi ruwa kawai gobe da la'asar sai aka yi ruwa to kaga kenan mutane sai su imani da su to wannan abin da suke so idan mutane suka imani da su to yanzu kuma duk magana da zai yi bayan wannan magana ɗaya ta gaskiya ƙarya ce yanzu ya ce za a yi ruwa eh aljani ya sato ya gaya mishi to wannan gaskiya ne to kuma sai ya ce za a yi kaza wane zai cuci wane wane a raba shi da wane wance da wance haka zai ta ganu sai ya yi guda guda haɗari kenan wannan zai nuna maka cewa dukkan manganinsu karerai ne suke kaga yanzu a cikin ɗari ɗari da ɗaya ɗaya ce gaskiya ɗari duka ƙarya ne kasa wani mutum ai makareci ne to shi ne abin da sallallahu alaihi wasallama a nan yake karantar da mu sai yake cewa fatohihi ilal kohani sai su musu wahai fa ya ka zibuna ma'ahamiya ta kidba sai ya kara mata ƙarhi ƙarya guda ɗari min inda an fusim da kawunansu wasama'uhum min alladhina fil anani wannan ji da suke da wanda suke cikin gizagizai ko kuma sama la yunfi sama'ahum min alladhina fis sama'i baya kore cewa sun ji a sama yarhamukallah kenan za su ji a can sama tunda kowa sun yi hawa sun yi dokin waya har sun hau sama to haka kuma suna iya ji idan aka sabko ƙasa yana wannan tunda mala'iku suna aikar da sako shine da Allah subhanahu wa ta'ala ya mu labari cewa anna kunna naqa'udu minha maƙa'ida lissami har wajen zama gare su don su zan su jimi don su ji saƙon Allah da zai ba mala'iku sai su ciro sai su kama bokaye amma tun da aka aiko da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka ga wani bambanci a sama yan sai suka ga an sa tsaro ba iya hawa ba iya zuwa ko da sun je akwai wata tarmamuwa wadda take mashi take kona su take jiho su daga sama har zuwa ƙasa to shine sai hadisi ya ci gaba da cewa musariqus sam'u hakaza ba'aduhum fawqa ba'din kenan nan Abdullah dan Mas'ud yana so ya nuna mana su waɗannan musarqus sama wani hadisi na Abi Huraira yaya ne suke hawa yace ba'aduhum fawqa ba'din sai su rika hawan juna aljannai sai su hau hassan sama yace wasafahu Sufyan bi kaffihi Sufyan Imam Sufyan sai siffanta mutane yaya ne suke hawa junansu bi kaffihi kenan da tayin hannun shi to shine mala anan kasa yake so fassara mana menene ma'ana da ya siffanta bi kaffi da hannuwan shi yanda suke hawa sama yace wasfum rukubu shayatin ba'dhum fawqa ba'din bima ya'ati ya siffanta musu ne yanda mala'iku a yanda shaydane suke hawa junan su وسفيان هو ابن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي ثقة حافظ حجة من كبار العيمة babban malami ne sika ne hafizi ne idan aka ce hafizi sai malami wanda ya harace hadisai dubunnai ba tare da iyaka ba kuma koda na barcin kata da shadisin wani wani zai ce ma kaza kaza ne shi in ka jance hafizi kenan hafiz yace kuma hujja magana shi kenan min kibarul a'immati rawa an abdul malik bin umair was-subai'i wa khalqun kana halittu da yawa daliban shi ko ko malaman shi da yaro ruwaya daga gari suna da yawa wa anhu al-amash imamu amash ya rawaito daga gare shi wa sha'a wa shuba wa jama'a da kuma daliban shi kenan su ma jama'a ne mata sanata mi'a wa tis'atun wa samanuna wa samaniya wa tasi'in wa lahu wahida wa tasi'ina sana shekarar shi gomiya tara daya ya rasu shi sufiyar bin uyayna Allah ji gashi da rama to shine ke siffanta mana yaya mala'iku suke hawa sama sai ta faharrafaha wa baddada baina asabi'ahu yana harrafaha wannan kaf yana haka sai juya shi kenan haka yake wannan sahau wannan wannan sahau wannan yana nuna mutane yanda mala'iku suke hawa eh yanda aljannai ba malaiku ba yanda aljannai suke hawa sama dan su sato magana to malam sai yace harrafaha biha muhmala wara'a mushaddada kenan harrafaha da ha'un wanda batta da a ita ce muhmala yace wara'a mushaddad kuma bayan ta a samu harafi mai shadda miye ma'anarta yace mailuha karkacewarta wa baddada ay farraqa wa ba'ada ya nisantar da su kuma ya rabe su yana yana bayanin kalmar faharrafaha wa baddada baina asabi'ahu baina asabi'ahu min ghairi mumasatin ba'dahu bi ba'din kenan ba tare da sauran sun taba saura ba kenan kamar ya dan bude su haka sai haka haka suke hawa juna kenan yana so ya nuna musu yanda aljanna suke hawa sama sai yake cewa wala lusuqa ba'dahu bi ba'din ba su hadu da saura ba kenan hannun ba a haka ba sun dan bude sai ce wannan su hau wannan aljannai wasu ƙara hawa wasu ƙara hawa har aje sama aji mi Allah ya hukunta idan suka ji magana guda ta gaskiya sai su ɗauko ta su kama boka shi kuma boka ya samu abin da yake so sai ya ƙara ƙarya dubu ɗaya ɗari da wannan zai nuna kenan ƙaryar su su waɗannan boka ya ce fa yasu ma'ul kalimata sai shi wani aljani sai ya ji kalmar da Allah ya hudi za a yi kaza kaza zai faru fayulqiha ila man tahtahu shi wanda yake na saman na farkon shi ke fara ji sai ga ma na kasan shi summa yulqiha al-akharu sai shi ma wanda yake kasan shi ila man tahtahu shi ma sai ga ma na kasa idan tunda ajere suke hatta yulqiha ala lisani sahirin aw kahin har sai sun kai na karshe can kasa to shi kuma sai je ga ma boka ko mai sihiri gobe za a yi kaza ko kuma Allah ya hukunta kaza shi da mala yace ay yasma'ul mustariqu wa huwa shaytanu alfauƙaniyu shi ne shaɗanin wanda ke na sama fauƙaniyun ya ce alkalimata sai ji magana allati su mai atimina sama'i wanda ya ji daga sama fayolƙi ha'ilar shaɗanin ladi ta hatahu sai ba shaɗanin da yake ƙasan shi sun mayolƙi al'akaru ilamun ta hatahu shi ma na ƙasan shi sun mal'akaru ilamun ta hatahu haka za su ta tahiya ya ce wa haka za hatta yulƙi al'akaruhun ala lisani sahir har sai ƙarshen ya kama ɗan boka ya ce au ala lisanin kahin ko kuma mai duba wa hina izin ya ka'ur rajimu to anan ne wannan tarmamuwa mai jiwa take zawa sai ta jehe shi don kada wannan magana ta isa wajen boka don kada ya batar da ɗiyan adam sai ce to farubba ma a da raka hushihabu ƙabla an yi tana yi wa wata rana wannan tarmamuwa mai halbi sai ta halbe shi kahin ya gaya ma boka wa rubbama alqaha qawlan yudrikahu wani lokaci kuma sai shi aljanin ya rigayi wannan tarmamuwa da za ta halbe shi karab ya gauga ya gaya ma boka boka yana ji in yaso tarmamuwa ta zo ma ya gama aiki to shine sai mala ya ce anan ai shihab yana shihab shine wannan tarmamuwa ko wannan kibiya da take zawa da dare sai ga yayi shu haka to sune ake halbi wannan aljannai wa huwa an-najmu shine tarmamuwa allazi yurma bihi wanda ake jihon su da shi ai rubbama adaraka shihabul mustariqu shi wannan wanda ya saci magana tana yi wa wannan tarmamuwa ta iske shi ya ce litilikal kalimatun lati sumi'at minas sama'i game da wannan kalmar da ya ji daga sama ƙabla ilka'iha fa'aharakahu kenan hete zo da gudu ita wannan turmamuwa kahin ya jewa ma boka magana sai ta kona shi kaga kenan babu zancen magana yanzu sai ce wa rubba ma'ulƙiyar kalimata ƙabla an yi durikahu wani lokaci kuma kahin tarmamuwar ta zo shi kuma da ya ja tuni har ya yi gaugawa ya gaya ma boka to boka ya samu kalma to mala ya ce me yasa wannan nan kalma kudi ba tana da ma'ana sosai ya ce lima lillahi fi zalika min minal hikima akwai hikima Allah cikin wannan kenan yanzu kan mu fahimci cewa Allah ya turo da tarmamuwa ta halbi wannan shaidani da ya dauko magana kuma shaidani ya riga ya tarmamuwa Allah wanda kuma Allah ba haka yi niyya ba don ba haka ba ke ne kenan Allah in ya ga dama cikin wata hikimar shi tarmamuwar sai ta yi jinkiri dama Allah haka yi niyya shi aljanin sai ya gaya maboka sai ya rike wannan magana shi ne lima lillahi fi zalika dalilin Allah wata hikimar shi a cikin wannan dai ya nuna mana cewa boka ya makaryata ne ko kuma don Allah ya nuna mana karyarsu ko kuma don Allah ya nuna a cikin masu imani wane ne zai imani imani na hakika da Allah da manzan shi da ayoyin da suke bayani akan cewa sihiri haramu ne ya aikata shi kahurci ne wanda ya je wajen boka ko wannan ba a karɓar sallah ta kwana arba'in ya kafurce mu abin da aka sako wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai a ga a cikin mutane waye zai imani da wannan imani na hakika kuma waye zai bi boka waye zai je wajen dan sihiri dan ya shiga cikin matsala to akwai hikima Allah cikin wannan saboda Allah duka yayi mu ne dan jarabawa akwai jaraba imani malai sai ce wa illa fala yafutuhu subhanahu shay'un ya ce in ba don haka ba allah ne niyya mala'ikan mala'ikan ko kuma ce tarmamu ya jinkiri har aljani ya gaya boka ya ce amma inda haka ba wa illa falata ya futuhu subhanahu shehun babu abinda yake kuce ma allah madaukakin sarki ya ce wal hadisu ya dullu shi wannan hadisi yana nuna ala anna annahu kana yurma qabla al-bi'sa yana wannan ana jiwa su ne kahin aiko manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wannan kuma daga cikin mu'jiza babba ta manzan mu tsiran Allah da amince da tabbata gare shi lokacin da aka aiko shi sai aka sa wani tsaro a can sama da can suna ta yi amma yanzu ina babu ba sa zuwa kenan yanzu ka gabo ka tantirin makareci ne ɗayan ma da ake samun wa da yanzu babu ba a samu kenan kawai tsare-tsare ne zai gaya ma abu in an yi gamdakatar ya yiwu sai ce ma ai mu ba wasa ba ne shi kenan sai kai ta bashi kuɗi an kuma bai yiwu ba sai ce ma ba kai ba daidai abinda na gaya ma da kaza da kaza baka bi tsari ko kuma kamance sai sake gaya maka duk wasu dabaru dai wasu ma ba wani bokanci wannan aljani kawai dabaru ne suke mutane wayo saboda sun dan mutane mafi yawa a kidime suke dan mutum rishi laya ta same shi ba kowa yake hakuri ba sai ya rikice sai ya kidime duk maganin da kace mishi wane ga maganin cutarka kawai amsa zai babu ruwan shi akwai shirka a ciki a Allah ya yarda manzo Allah ya yarda shi dai ya samu lahiya wani ma zai iya cewa kai mu je wajen bokan nan mu gwada in mun samu lahiya mun tuba tunda Allah gafur rahim ne kaga duka wannan kurakure ne tana yawa ka sa kafarka gidan boka an kama ka huto ka miƙo kafa ka mutu kaga kenan jahannama ba burki Allah ya kare mu Allah ya kiyaye to wanda ka suna daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wataala ke jaraba bayu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka aiko shi kawai shikenan sai aka rihe yanzu aljanna babu su babu zuwa sama yace kama rawahu ahmad wa muslim wa ghayruhu ma an ibn abbas hadisi na abdullah abbas imam ahmad ya rawaito shi imam muslim ya rawaito shi yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisan fi nasr min ashabi manzo Allah wata rana yana zamne a majalisar shi wasu tawaga ta sahabban shi wasu jama'a farumiya bi najmin azim fastanara sai suka ga irin wannan mashi tarmamuwa katuwa babba mai haske fastanara sai ta haska faƙala sai manzo Allah ya tambaye su kenan su wannan sahabban shi da suke kusa da shi sallallahu alaihi wasallam yana so ya karantar da su yace ma kuntum taquluna idza kana misla hadha fil jahiliya sai manzo Allah ya ce musu a cikin jahiliya in ku ga irin tarmamuwa ta yi wuta ta hasko ƙasa me kuke cewa menene bayanin ku game da wannan kalu sai suka ce kunna naqulu la'allahu yuladu azim suka ce mu abinda muka kudurta a jahiliya za a yi wani sarki ko za a yi wani babban malami ko za a yi wani babban mai kudi to su dai za a yi wani babban mutum haka suke cewa jahiliya ya ce au ya mutu azim ko kuma wani babban mutum zai mutu wani sarki zai mutu ko wani malami zai mutu ko wani hamshaki zai mutu suka ce mu a jahiliya ga irin fasarar da muke ma wannan tarmamuwa to yanzu ma wani jahiliya wa akwai ta mutane suna yi yanzu haka mutane suna ganin an yi tarmamuwa kaza ko wata kaza za a yi wani ko kuma wani sarki zai mutu har kawari a ce a yi malamai su ce a yi waina a yi sadaka a yi waina dubu kaza ta gawa ashe jahiliya ce wannan abin aiki ne na jahiliya bari ku ji manzan Allah salasala irin karantarwa da ya damu manzan Allah ya yi haka ne sallallahu ala'uwa da ya karantar da su kenan ya goge musu jahiliya ya aka musu addini da wanda kuma shi ne abinda Allah yake so da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to shi kenan sai manzan Allah kala sai ci fa innaha la yurma biha li mauti ahadin wala li hayatihi yanzu manzan Allah sai kore musu tunanin da yake kokolwarsu yace musu kusancewa wannan jiwa da tarmamuwa take ba a jihonta don mutuwa wani babba ko don rayuwar wani babba kun ga an kore jahiliya babu ita yanzu ya ce walakin rabbuna tabarak sumuhu sai dai ubangijinmu wanda albarkatun shi sun yawaita kuma sunan shi ya ɗaukaka iza qada amran an yi hukumta wani abu a sama sabbaha hamalatul arshi wanda suke rike da al'arshi ubangiji sai su ce subhanallah sai tasbihi subhanallah subhanallah summa yusabbihu ahlus samai alladhina yalunhum nan sama ta wanda suke kusa da al'arshi kenan sama ta bakwai su ma sai su rika tasbihi subhanallah subhanallah summa alladhina yalunhum ta shidda ta biyar ta hudu ta uku haka za a yi ta saukowa kowanne suna tasbihi hatta ya buluga tasbihi hazihi samai duniya har sai an zo sama wannan tamu ana ta tasbihi ثم يستخبر أهل السماء الذين يلون حملة الأرش سيئن wanda suke can ta bakwai sai a ba su labari yace fa yaqulu fa yaqulu allazina yaluna hamlat al-arsh li hamlat al-arsh sai wanda suke ma'ana bi ga saman da al-arsh take kenan can sama saman bakwai al-arshin Allah take to akwai mala'iku nan to sai su ce ma wanda suke dauke da al-arshi ma za kala rabbukum mi ubangijinku ya ce wa ya kubiruna hum sai su ba su labari wa ya kubiru ahalu kulli sama'in sama'a kowane 'yan sama sai su ba 'yan samansu yana 'yan sama ta bakwai su ba 'yan ta shidda 'yan ta shidda su ba 'yan ta biyar 'yan ta biyar su ba 'yan ta hudu ta hudu ta uku har ya zuwa sama wannan tamu ta daya sai yake cewa hamalatul arshi li hamalatul arshi ماذا قال ربكم اسماء yace hatta yantahi al-khabaru ila hazi sama hasi labari da sama ta duniya kenan wannan da muke ciki da muke kallo yace wa yakhtafu al-jinnu as-sama fayarmun sai mai sata ji ya sashi ji amma bai san ba a shi arihe fayarmuna sai a jihe su yanzu ba basu kai labari duk wanda ya je in ya ji to sai wannan tarmamuwa ta jihe shi yace fama ja'u bihi ala wajhin fahuwa haƙun ta abinda suka zo da shi to gaskiya ne walakin na hum ya ziduna sai dai su shaɗanai suna ƙarawa su bokaye da 'yan siri da masu buga ƙasa ya ziduna sai su daga ƙarawa gaskiya ɗaya sai su ƙara ƙarya ɗari kuma wa ya ƙarifuna a ya ƙarifuna bi ma'ana ya halituna shi ne cakula abu da kuma gwamaya shi a gama gaskiya da ƙarya don a kasa ganewa ga gaskiya ne guda amma sai a kawo ƙarya ɗari amma aka cakulata kai sai ka kasa gane wanne ne gaskiya wanne ne karyar wayan kusura kuma su rage da wannan aikin shedane kenan tsakanin su da waɗanda suke ɗan bokaye ko kuma masu aikin sihiri wanda kuma duka aiki ne na kahurci Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ma kafara Sulaimanu walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihira shi boka bokanci ko kuma boka yana daga cikin munin aikin aiki mummuna wani lokaci mutum zai iya sanin shi don ya kare kanshi ka san wani sharri don ka kare kanka game da wannan sharri to shi aikin bokanci ko kuma aikin sihiri karanta shi ma haramu aikata shi kuma kahurci ne imani da shi kuma shi ma kahurci idan babu wani abu wanda za a ce yau ga wani abu na bokanci ko kuma wani abu na sihiri a ce yau ga mai imani yara da shi a sai dai in ya kafirta wama kafara suleiman walakin na shayatina kafaru yu'allimuna nasu sihira suna koya mutane sihiri sihiri bokanci da kahurci to kaga da wanda yayi sihiri da qur'ani da wanda yayi sihiri da wani aljani da wanda yayi sihiri da wani ya ce ruhani da wanda ya sini da wani icce ko wani dutse ko mala'ika dukkan su uwa su da uban su da basu da bambanci kan wani zai ce ma a ni ban na bokanci ban na sihiri amma yana aiki da ruhani shi ma aljani ne yanda wancan yake da wani aljanin shi ko mi sunan shi ko mi sunan shi to shi ma wannan aljani ne tare su irin aiki guda za su yi za su wada abu na gaibi za su yi abin da Allah kaɗai yake yi su ce za su yi a ba wani lahiya ko a ba wani arziki ko a ba wani mulki ko kuma a kare wani ko a ba shi albarka da abin da waɗancan mafiya bokayen na suke malam boka shi ma haka da yake bari ma dai shi ya yi su tsiyata saboda ya ɗauki ya ɗauki ƙur'ani a rubuta ƙur'ani da jini a rubuta ƙur'ani a sa shi wani wuri inda bai kamata ba ko makabarta ko wata salga ko wani abu dai wani wuri na ƙazamta saboda shi shaidani yana so ne mutum ya zamo kahuri kahurin da samun irin shi yana da wahala a lokacin sai biya maka bukata sai saka abin da bai yiwuwa ko kuma malami ne kasurgun malami bai sallar asar kullum ita kuma hafizu ala salawati wasu salatul wusa ita ce sallar asar sallah ce babba tana daga cikin sallar da ake gane mai imani da marasa imani ko kuma a ce bai sallar juma'a da tsarki dole ko da janaba ko ko bai da alwala sharadi iri-iri kala-kala kuma wannan wai da sunan malami ne wani ma wa iyazu billah malamin juma'a ne yayi ta janku kawai yana kai ku yana sa ku rami ko kuma kuna bit kuna tare da shi in ka san malami wannan aikin shi ne haram bai kamata ba ka bi shi sallah duk malamin da zai sihiri zai aiki da aljannai zai rika faɗin magana na gaibi zai rika faɗin abubuwan da ba mai yi sai Allah subhanahu wataala to wannan malamin mara da shi da boka daɗe ne in ka bi shi sallah ka ta lalace dama asalin bai da sallah saboda zuwa wajen boka ma kada aka ce sallar kwana arba'in babu ita wai ka je wajen shi ka ce eh boka ji ba mini gobe zan yi bulaguro akwai albarka ko babu albarka buga mini ƙasa to ka ka hurta kuma sallar ka ta kwana arba'in kawo wahala ce kake allah bai baka lada ko na biye to balle kuma ka ce ka imani da shi ko kuma ya zamanto shi ne limaminka kaga akwai hatsari akwai hatsari kwarai da gaske mutane su da yawa sukan biya magana ta malam bahaushe wai sai rika cewa kowa ka tashi ka tashi tsaye ka tashi ya ake cewa kai tsaye wai tashi tsaye ne shine ka rika tattar abubuwa kana waza wasu layu abubuwa na kahurci abubuwa na saman Allah wai kariya ce alhali muna da azkar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar kuma ita ce sunna wanda tsiran Allah da da tabbata gare shi koya mana babu wani abu da kasani na kariya ko na nema ko na neman tsari ko na neman albarka ko na wanda manzo Allah bai koya babu shi komi manzo Allah ya koya sallallahu alaihi wasallama kawai shedani ne yake jan mutane yana karantar da su abubuwa wanda ba su dace ba to nan sai mala yace fa yakzibu ma'aha mi'ata kidba sai yayi ƙarya 100 sai dangana ma wannan daya mala yace fatahi wa sukun kenan da fataha da kuma sukun fa yakzibu ai ya kazibu sahiru shi wannan dan siri aukahin ko boka mai diba sai ya karya ai ya kazibu ma tilkal kalimatu allati alqaha ilayhi waliyuhu min ash-shayatin mi'ata kaziba masoyin shi daga cikin shadanai da ya hau sama ya samu magana ɗaya lak ta gaskiya in ya kama boka ko dan sihiri ko malam boka to shi kuma sai yayi kokarin hada mata ƙarya 100 wa yazidu wa yanqusu ya ƙara ya rage kenan in ya sai ya mata kuskurima akan waccan magana da aka yi mishi aw yakzibu shaytanu ma kalimati allati istaraqaha miyata kazba malaci ko kuma shi karan kan shaydanin tawa shi ba abun yarda bane da ya dauko magana ita daya kahin ma ya kama bokan shi kanshi shaydanin sai da ya ma ƙarya ya ma boka ƙarya 100 daidai ya ƙara mishi da gaskiya daya ya bashi guda 100 to kuma boka shi ma ya ƙara 100 kaga an samu da 201 kenan kuma duka ƙarya ne shisa babu wani babu wani neman samun bukata mutejojin boka ko kuma a ce boka yayi kaza kudi ne yake nema ya ma kanshi kudi man kawai shiga harkokin shi ya bar wani yayi wannan aiki inda a ce bokanci da irin wannan malam boka wanda zai ci zai ba wani kudi zai ba wani mulki zai ba wani kaza ilimi to aya kanshi ya kamata ya ba ko kuma ga nan diyan shi suna wahala suna ta yawo baka sa ɗanka ya zama shugaban ƙasa ba baka sa ɗanka ya zama to mai kudin gari ba ko mai ilimin gari kuma ka ce wai kai kake rike da abubuwa sai su rika tsorata mutane musamman masu mulki ko masu kudi wani lokaci masu ilimi dama dama saboda shi ilimi a kwakwalwa yake ba a sata shi ba a kona shi ba a warce shi amma kaga kudi mulki sai ya rika cako ai mulkin ka a hannun mu yake kaga wani ma da ya gusa ka zo mu muke rike da mulkin nashi wani ma ni na bashi wani ma kaza shi kuma duka ƙarya ne inda gaske ne ya ba kanshi ba wani kudin shi mu ne ni na mai hanya yayi kudi yayi kuza kaza alhali kuma shi yana cikin talauci kuma kai da ka zo neman kudin sai ka bashi kuma inda baka da kobi kallon ka ma bai a ce wani talaka bai da kobi ya ce boka zawa ne ka mini adda ko ka mini in malami boka ne radda ne kudi na zama hamshaki kawai ka huta zan ma gidaje zan ma kaza zai ma kaza bai mushi ta zai a ne kawai ka ka mini dole sai ya meka mushi shi kuma ya mushi yana kaga karya ce da ba gaskiya bane suna daga cikin wannan karerai ɗari ruwa da ake kawa dora game da magana da suke ji guda ta gaskiya malam sai ke cewa yukhbiru bil jami'i bil jami'i walihi min al insi shi kuma boka shi ma na da masoyan shi na mutane yan gari ne ko yan unguwa ne dan barazana sai ya rika cewa hawa kaza za a yi mumuna da ilimin kaza haka zai rika faɗi yana barazana da shi yace fama ja'u bihi ala wajhin wa huwa sirkin wanda suka zo da shi wancan na farkon maganar gaskiya ce yace wa ma khalata bihi fa huwa kazibun shi kuma wancan gudan da aka zo aka sirka a ciki aka cakula shi kuma ƙarya ce yace ma haza yuftatanu insu bizalika yace tare da haka kuma sai ga mutum ya fitunu da su yanzu akwai wanda shi ho bai bulaguro wai sai an buga sai ya je akwai mu buga mushi kasa in yace akwai albarka to zai huta in yace mishi akwai hatsari to ko da wani irin bulaguro ne baya yi ko baban shi zai aike shi ko mamman shi kaga dai umarni babba bai ba zai je ba cha zai mai buga kasar shi ya buga mishi bai zuwa ɗan kuma wani wani wuri ne ya je ko ko wata sana'a ce zai yake niyya yi ko wani gida ne yake so ya yi ko yana so ya sayi wani abin hawa in dai ya buga mishi ya ce kai babu albarka sai ya ce kawai bai siya ko kuma bala'i ne a wurin ya imani da wannan mai buga kasa bai yi kaga wannan kahurci ne wanda shine tsantsan kahurci shine fayuftatanul insu bizalika wai mutane sai su fitunu da su dan boka ya ce za a yi kaza gobe sai suka ga yayi kawai sai ga iman da shi aka sojiya mutane sai su ce a wane malam wane yana ci shi wani abin da yake aunawa akan cewa zai zuwa wajen bokan nan ko wannan malam boka ko wannan mai siri wa in yana ci in dai ya ga yana ci to kawai zai je yasa kuke ganin da yawa suke wa mutane wahala suke amsa kudin su kawai ana zaune da wani yau ladi kawai litinin sai ce jiya yayin warkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi aishi zai iya warkar da kowa mutane sai tazawwa a garin nan ma nawa akai wannan yayi ya tahi wannan tayi ta tahi waccan ta zo wannan shi ma ya zo kowanne ya ce yayin warkin manzo Allah sallallahu alaihi shi kuma tana watan tiri ne ba ma mutumin kirki bane yau shi mutum da ba mutumin kirki ba ya ji ya sha wiwi ta gaya mai karya ita ce kwane na sha kawai ya ce ya ga manzo Allah kuma wallahi sai ga har ana bulaguro da shi wai a kai shi wannan gari ya bada lahiya a kai shi wancan garin ana ta kulla ruwa so so tano tano mutane kaga a kidimin ake menene ina ka taba ganin gurgu ya yi tahiya a yana da ka taba inda ba likita ba ya mashi operation a daidaita shi su koyo su ce awa ne ya je ya fito da sandar shi irin wannan mutanen masu ba da labarin ya su rika cewa ai wani da ya je gidan shi gurgu ne da sandan shi a hannun shi ya wuto wai ya warki haka akwai wanda ya wuto a nan gara ake tambayan shek ilyas hafizahullah irin tambayoyi da ake na radio malam waya ne wannan mai ba da magani kaza sai malam ya ce in dai da gaskiya ne ya ce a ba shi wata uku ya ce in dai gaskiya ne yau kafin wata uku ya narke kowa ya gane karya ce yana gaga shi irin wannan abun ba wai kakkace yana ci ana iya samun istidraji ana iya samun Allah ya hada mutum da wani aljani ana iya samun wani aljani ne ma ya zama mutum zai rika abubuwa na mamaki to wai kawai in yana ci sai ka imani da shi kaga wannan ai ba hujja bane wannan ba dalili bane ya kamata ka diba mutumin kirki ne shi a ina yake mi alaka shi da Allah kuma menene abin da yake fadi abubuwan da yake aikatawa akwai shirka da Allah ko babu kaje wajen wani malami ne yace ma za mu adda amma sai an kawo wani raƙumi kaza ko sai an kawo saniya baka ko sai an kawo rago mai irin kala kaza ko sai an kawo zabbi ɗari kaza ko sai an kawo kaji kasan dai tsubbu ne malamin tsubbu ne yana abubuwa ne za a yi ko kuma a gabanka ana binnewa ana binne rai da rai ana binne abubuwa masu rai ana wani rubuce-rubuce rubutu akwai rubutu a allon ƙarhe kasan dai sihiri ne ko a ce malami ne kuma yadda ce a shi ruhani laƙani ne gare shi to wanda duka shirka da Allah ne kuma babu abin da mutum zai samu illa azaba Allah shi dai Allah baiwa ka mai shirka kuma biya maka bukata wannan baiwa ne alƙawali ne kenan asara biyu zakai zaka yi asara imani zaka yi asara rashin biyan bukata duk wanda mutane da za su dogara in mai kudi ne a ƙarshe sai kaga ya shiga gidan kasu ƙarshen ta ci kudin mutane sau da shi bokan ca zai mai kawai je ka kai abin da ka ga dama babu wanda ya sai ma magana na rike na rike bakin su in ma'aikacin gwamnati ne sai ce mai ya talaula ya kudi na kamushi sai ce an rike bakin wata rana kawai sai ga an zo an tayi da shi kaga kenan ya zama to hasara to abin da ya kamata mu diba shine imani kullum mu tsare tauhidin mu mu ga menene zamu ma Allah abinda Allah yake so kuma abinda zamu rika aunawa wannan shirka ne ko kuma wannan ba shirka bane wannan Allah yana so ko Allah baya so wannan karatarwar manzo Allah ce ko kuma wani mutum ne ya karantarwa to shi yasa karatun tauhid yake da muhimmanci mutane da yawa kuma sun yi nesa da shi shi yasa ake tashan wahala wa yaqbuluna ma ja'u bihi ma kasaratul kadhibi mutane sai su fitunu da wannan bokaye ko masu buga ƙasa ko wannan malam boka duk da cewa abin da suka zo da shi ga tarin ƙarya kasaratul kazibi amma sai su ce kawai haka nan za akwai malamin da yake hana karatun tauhidi sai a ce karatun garrama ne ko karatu ne mai kahurtar da mutane kuma in gani ba kaga musamman irin su kitabu tauhid sharri kala kala lokacin da muka darasi na farko da zamu fara littafin nan mun karanta tarihi wanda malamai da yawa akwai malamin da aka ce ma mai littafin ma ai bai hude ne arne ne ba musulmi bane ba kaza bane sai ya dauko littafin ya cire wannan bangon ya cire nan ya cire duk wani suna sai da yazo babi na hari babu qauluhu ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sai je ba malam ya ce mai malam wannan littafin mai littafi ne mai kyau da Allah ka dan karanta shi shikenan ya karanta shi kitabu tauhid kawai babu kaulu ta'ala wa ma khalaqtu jinna wal insa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da yace a wannan littafin mai littafin nan gaskiya ba karamin malami bane ai mai imani yace shine wane abdul wahab yace wannan shine littafin shine yace eh to mafi yawa sharri ne ake wani yanzu akwai wanda ke gani wannan littafin na raba mutane ne kun ga mu kuma har yanzu yanzu babin da muke ciki ku riba babin me yace babu qauluhu ta'ala hatta idza fuzi an qulubihim qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu babu magana shi a ciki in ka ga yayin magana sai ko ni sharhi irin wannan wasu malami daga baya zai sharhi amma ya kawo aya ya ka hadisi ya kawo aya ka hadisi kenan kace karatun garrama kana tuhuma qur'ani da hadisi na manzo Allah in kace kafurta mutane to sai wanda Allah kafurta shi ne wanda manzo Allah kafurta shi su kuma a ilmance duk wanda Allah kafurta shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafuri ne kuma kai in baka yarda ba kafuri ne to kai ma ka kafurta saboda magana Allah ce mallam yukaffirul mushrikina aw yashku fi kufrihim to shi ma zai shiga layinsu kenan kana shakku an ce su wani kahure ne kana shakku an ce wani masu imani ne kana shakku an ce wani mushriki ne to kai ma zaka shiga shirka da Allah saboda magana Allah ce to duka irin wani abubuwan sai a ce a mu muna da kungiyar mu ko mun attahiyyar mu na addini mu ban babu ruwan mu da aqida kaga wannan babu karshen jahilci kenan ta magana duk mutumin da zai ce wai shi tahiyya yake an babu aqida kenan kai baka san ba inda zaka kawai mutum ne bai san ba inda zai tai kawai kama nan yamma ya rika tahiya ya je ya mai ya wuce ba san ba ina Niger zai tsaya ko Lagos za shi ko Kotor za shi Allahu alam ko Libya ya keyo ta nan mutum mara aqida kenan in sana'a kake ya kamata a cikana da aqida in siyasa kake ya kamata a cikana da aqida in wani sana'a wani aiki ne kake duk abin da kake ya kamata a cikana da aqida kai abin da ke tare da kai balle kuma addini shi addini daman dole ne ma ka zama dokuna da aqida mi aqida abin da zai kare kai hana kasafka daga hanyar Allah da hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to waɗannan karerai so da yawa bokaye sukan yi barazana da ita idan suka samu gaskiya guda to malai sai ce fa yuqalu alaysa qad qala lana al-yawma kaza wa kaza wa kaza to shi alshi wannan da aka kawo mishi magana sai rika ta gobe za a yi kaza ai mu mun diba a ilimin mu na kaza ilimin mu na tarmamu ilimin mu na buga kasa mun buga alƙalin ma mun ga za a yi kaza bana akwai yunwa a Nijar bana za a yi ruwa za a yi damana mai albarka bana wani babban hamshaki zai rasu wani za a yi wani babban mai daraja daga duka wannan shirme ne wa ya gaya mushi gaibi ne jahiliya ce kamar yadda manzo Allah ya gaya mana anan sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kaga kenan irin na jahiliya so diya ma mutum in dai baka da aqida to he jahiliya ta same ka to shine sai mala yace ihtijaju min ahalil batili li batilihim makaryata a kafa musu hujja da ƙaryarsu da ƙala sharihu wa haka zafi nusafai bi khatil musannif nan kenan mala yace haka kenan shi mala ya rubuta kama fi sahih al-bukhari sawa'un kenan kaza wa kaza wa kaza wannan duka ana nihin in ka ji kenan an ce kaza an ce kaza gaskiya to kawai boka shi kuma sai zo yake zanawa kaza kaza kaza sai ya samu guda 100 saboda mu ya kare bokancin shi ya kare kudade da ke samu na mutane ya tabbatar da mutane Allah shi da mu fa yasduqu bi tilka al-kalimati allati sumi'at min as-sama'i sai gaskiya da wannan kalmar da ta sama ita ta sama da ya ta ita gaskiya ne da gaske ne eh gaskiya ne Allah ya ce ayaye kaza amma ɗaya ne kalma ɗaya ce to amma wannan ɗariwa ya ƙara ta boka shi ya ƙara ta ya ce alba'u sababiyya kenan fa yasduqu bi tilka sabab mala ce wannan babu sababin ta menene ay yasduqu sahiru aw al-kahinu aw awliya'uhu min al-insi kenan sai gaskata mai boka ko mai dan bugun kasa masoyin shi daga cikin mutane sai su gaskata shi don mi za su gaskata shi bi sababi tilkal kalimati dalilin wannan kalma ɗaya ta sama yana tun da yanzu ya hudu magana ɗaya mun ga ya faru to yanzu shi kenan sai a iman da shi to wannan ba hujja bane ya ce wa yurau wiju ma'aha miyata kizba sai nan shi kuma sai ya yada shine tarwij mutum ya rika yada abu na ƙarya kuma yana mushi kawa yana inganta shi don mutane su yarda da shi kenan sai ya kawo ƙarya ɗari ya sa ofis sahihi an aisha hadisi ya tabbata daga matan manzo Allah sallallahu alaihi aisha radiyallahu ta'ala anha qalat take cewa ay qultu ya rasulullah innal kuhana kanu yatahaddasuna bi shay'in fanajiduhu haqqan aisha tace ya maki Allah wani lokaci bokaye da yan buga ƙasa sai su hudu wata magana sai mu ga gaskiyar magana kenan yace za abu kaza sai mu ga abun ya faru a'a to me haka yace qala sai manzo Allah ce tilka kalimatul haqq yaqtafuha al-jinniy wannan ita ce magana ta gaskiya wanda aljani yake farautowa ya sato ta daga sama kenan mala'iku ne suke magana sai aljani ya sato manzo Allah ce ma Aisha wannan ita ce magana ɗaya da ke gaskiya da yake fa yaqzufuha fi uzni wali shi aljani sai ya zo ya ga ma bokan shi masoyin shi wa yazidu fi amiyata kaziba shi kuma boka sai ya ƙara ƙarya ɗari to kaga kenan wannan kama an baka amsa duk wanda zai ci a mun ga wani boka ya wani abu kuma ya yi daidai boka ya faɗi abu kuma abin ya faru to shi kenan sai ka bada wannan amsa da manzala ya ba aisha radiyallahu ta'ala na ai wannan gaskiya ce guda da ya samu shine ya zama gaskiya to amma sauran ƙarya ne qala musannif sai mala ya ce wa fihi qabulun nufusi lil batili wannan gaba tana nuna mana so da yawa zukata sai ga zuciyar mutum ta karbi ƙarya an gaya maka abu ƙarya ne amma sai ga mutum yana fada akan kare ƙarya kuma ƙarya ce yake kuma ya sani ya zambilla wani ma har ya rasu akan ƙarya wannan to abu ne wanda babun mamaki da soriya yake faruwa shi sa kullum mutum ya rika roƙon Allah Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik ka rika roƙon Allah ya tabbatar da kai akan gaskiya ya zambilla in shedani ya samu mutum wani lokaci sai ga ya kama ƙarya hannu biyu ai ta gogormaya da shi wani ga gaskiya a shi kawai akan wannan ƙarya yake kuma ya san ƙarya ne iyazan billah irin yadda su fir'auna suka yi har suka rasu yace ya ta'allaquna bi wahidatin shi boka sai ya ratayu ko kuma ya kawo hujjar shi ya rataya da ƙarya da gaskiya guda da ta zo mushi wala ya'tabiruna bi mi'ati kaziba ko kuma shi mutumin da ya bi ƙarya ya ta'allaquna bi wahidatin wani abu ne ya gani daya boka yayi kenan sai Allah ka zace shi wala ya tabiru na bimiyata kaziba bai tsaya ba ya yi nura cewa boka tun da ya gaskiya daya sai da ya karya dari shi ya kamata mutum ya nura da shi din ga boka ya gaskiya daya to sai ka samu karya kusan dari a tare da shi wanda ya kamata a ce ka karyata shi wafihi malace wannan hadisin kuma a cikin shi akwai abin da zamu samu na fa'ida shine anna shay'a idza kana fihi naw'un min al-haqq da abin da ke da wani abu na gaskiya a ciki fala ya dullu ala annahu haqqun kullah to ba za a ce ba dukan shi gaskiya ne kenan tana yawa a samu abu da yawa magana 100 to ɗaya ce gaskiya kaga kenan ba komai ba ashe yake zamantowa gaskiya magana 50 biyar ta zama gaskiya 45 ƙarya ne magana 100 50 ta zama gaskiya 50 ta zamanto ba gaskiya ba shine malai ke nuna nan yace fala ya dullu ala annahu kullahu annahu annahu haqqun kullah ya ce fakasiran ma yalbisu ahalin dalalil haƙi bilbatili su diya mutane batattu sukan cakula ƙarya da gaskiya sai ga mutum ya zo magana ko ya ce shi malami ne ko ya ce shi makarancin ƙudari ne ko ce shi kaza ne amma yana batar da mutane a radio a ina ne yana ta talla yana da maganin kaza yana da maganin kaza ruqiya yake kuma ruqiya da shirka a ciki ya zabilla ko kuma yana shedannun shi yace shi ruhani ko kuma yace a shi yana ma mutane mi ake cewa maholki ne zai muku irin istihara da mutum zai sai ce a istihara za a maka yanan kai ka zo ya maka istihara kaga tun nan in mutum mai zuwa makaranta ne ya san shirme ne yake tunda istikhara kai kai ne kake ina so in yi aure ina so in yi wata sana'a ina so in je bulaguro ina so zan je haji ina so zan je ziyara yan uwana ina so zan je kaza kai ne zaka ba Allah zabi kai karan kanka kuma a jikinka zaka ji abin in Allah ya so maka ko Allah bai so maka ba in Allah ya so ma ka ce Allah ka yassare Allah ka hada ni da abin in Allah bai so maka ba ka ce Allah ka zare muni shi daga zuciya ya zama to abin ba na son shi to amma sai ce wai shi zai maka sai ce ma ka je gobe ka dawo in ka dawo sai ce na maka lissihara na ga wannan abin alheri ne to wa gaya mashi wa ya gaya mashi alheri ko kuma na maka lissihara na ga wannan abin sharri ne kana yin bulagurin da zaka mutu wa ya gaya mashi ya ga makarici ne ya hudi kamar ya shiga cikin ilimin Allah subhanahu wataala ilmul ghaib to kaga kenan su da yawa mutane batattu ahalud dalali sai yalbisuna alhaqqa bil batil li yakuna aqbala li batilihim dan ya zamanto ƙaryar su tana karbuwa me yasa suke samu gaskiya guda su hadi a dan su tallata ƙarya ne mala yace wa fi hadhal ahadith wannan hadisi da makaranta wanda suke bayani akan cewa mala'iku suna jin magana Allah subhanahu wataala suna hodinta a ƙasa shaydannai suna hawa junansu don su sato wannan magana su gaya ma waɗanda suke bokayensu masoyansu malai ce to waɗannan hadisai da muka ji wa ma ba da hada abinda ke bayansu wa ma fi ma'ana isbatul uluwullahi ala khalqihi to wannan ita ce mas'alar uluwullahi Allah yana sama da kungiyoyi na bid'a na asha'ira da kungiyoyi saura na mu'tazila da sauransu kungiyoyi na bidoyi wanda suke cewa amma Allah wuri wayan an ce Allah yana sama kenan an mushi wuri sai dai a ce Allah kawai ko ina ma yana kaga wannan shi kuma abu ne wanda bai zace ba tunda Allah aka ce fawqas fawqa ko kuma a ce sama'i fis sama'i aka ce sama mala'ikun da suke sama to tunda aka ce Allah yana magana masu daukan al'arshi sai su tasbihi to kuma aka ce al'arshi yana saman sama waccan ta bakwai kaga kenan Allah sama yake wannan hadisi haka yake nuna duk wanda zai ce ma wani Allah na koyina tawili ne babu wata aya ko wani hadisi wanda zai nuna cewa wai Allah a ko'ina yake a sai dai bi ilmihi Allahu fi kulli makanin bi ilmi Allahu fi samai kuma ya daidaita akan al'arshi ar-rahman al'arshi tawa wa kana arshu al'alma'i yarfa illahu alladhina amanu minkum wallazina utul duk wani lokaci sai ga Allah ya ce yarfa'u kaga kenan Allah subhanahu wataala a sama yake wannan aqida ce ta ahlus sunna wal jamaa wanda ya kamata a ce duk mai imani ya iman da ita amma ka ce Allah yana koyina akwai cin mutuncin Allah a ciki akwai bandaki akwai inda bai dace ba akwai wani wuri wanda wurin kazamta ne akwai wani wuri wanda ba wurin kyau bane in ka ce Allah yana koyina baka baka ce ba wuri kaza wuri kaza bai wurin da kaga kenan akwai cin mutuncin Allah subhanahu wataala to Allah yana sama Allah ya daidaita akan al'arshi daidaito wanda ya daidaita da shi subhanahu wataala wannan shine abinda ya tabbata to shine sai mala yace isbatul uluwi uluwillahi ala khalqihi ala ma yaliqu bi jalalihi wa azamatihi kuma wannan daukaka ba zaka ce ba irin nahu ko irin wanda muke gani a'a wanda ya daidai da girman shi madaukakin sarki dan ba ma iya tunanin Allah ya girman shi yake kokollon ba ta ya dauka to amma in ka ce yanda daidai da Allah da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abinda manzo Allah ya karantar dan babu wanda ya yi sanin Allah kamar shi Allah da kanshi subhanahu wataala shine abinda malamai na suna suke bayani babu wanda ya yi sanin Allah kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ta hanyar shi aka san duk abinda muka sani to kire idan manzon Allah ya ce ya daidaita akan alashi a sama to haka ya kamata wa annahu lam yazal mutakalliman idza sha'a kuma Allah in ya ga dama yana magana shi ma daga cikin ungiyoyin bidoyi ne suke ganin Allah bai magana don aka ce Allah yana magana kamar an kamanta shi da mutum tunda mutum yana magana aka ce Allah yana magana kenan Allah an kaskantar da shi an maida shi kamar mutum to wannan kaga shi ma duka Allah yana magana kaga nan aka ce Allah in yi magana sai mala'iku su ce ma za qala rabbukum mi ubangijin ku yace amma magana iri tawa ko irin taka kai ma ka san ba irin wannan bane magana ce wanda ta yi daidai da girman shi subhanahu wataala yasma'uhul mala'ikatu maganar da Allah yake mala'iku suna ji kenan anan ne mafi yawa aka samo mas'alar da a Imam Ahmad aka takura mishi alqur'ani halitta ne ko magana Allah ne shine malama suna suka yi alqur'ani magana ce ta Allah subhanahu wataala haqiqatan amma su kuma wancan kungiyo na bid'a sai su a halitta ce kamar Allah ya halicci qur'ani ne ba magana shi bace to wannan shi kuma kuskure malace wa hadha mazhab ahlus sunnah jamaa Allah da ya ta akan al'arshi Allah yana magana in ya ga dama mala'iku suna ji to wannan shine mazhabi na ahlus sunna wal jamaa haka kenan dukkan abinda ya tabbata daga Allah ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin rikewa ayoyi sun wuce ayi liga zaka suna nuna mana cewa Allah subhanahu wataala yana sama kai kanka da wuya ga mutun zai yi roko yayi haka kasa a sai dai kai haka baiwa kenan kana nuna cewa Allah sama yake ko kuma a ce wani bala'i zai ga mutu ya kalli sama da yau a ce ma yau ga wani bala'i mutum ya riga diba kasa wai daga ina bala'in zai zo a haidai ka kalli ka kalli sama to kaga kenan wannan a karan kanta fitriyan halitta da Allah ya maka yana nuna maka cewa Allah subhanahu wataala yana sama kawancan tawili ne da irin zance na mutane dan dai su batar da diyan adam suke faɗi irin malaiku amma irin manganu amma Allah subhanahu wataala aka ce yana sama ba mushi wani wuri ba a sama a ina a sama al'arshi al'arshin ka ka san shi al'arshi yadda manzala ya nuna girman shi ya haika kwallon dan adam ita kanta kursiyu ma wai ba al'arshi ba kursiyu a sa ta abusa ita ita al'arshin ubangiji subhanahu wataala kamar ka dauki zobe ka je washe sahara ya za ka ganshi baka ya gane shi to kuma wannan ai sai dai ka bar ma Allah ilimi Allah shi kada ya sani ya ya daidaita sai mu ce daidaito wanda ya daidaita shi subhanahu wataala magana irin ta Allah wanda ta daidai da shi wanda shi Allah ya ce yana magana ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana magana inshallah ne kuma ta mudakata sati sai mu ci gaba da fata abinda muka daidai Allah ta rama cikin da wanda ke na kuskure da Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah